والوزير الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما قبلك والحاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله واصحابه واهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Juma'a 27 ga watan Sha'ban hijiran shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hijiran karatu guda da dari hudu da arba'in daidai 2019 uku watan biyar dubu biyu da sha tara uku watan biyar dubu biyu da sha tara wani ke sauran ɗauka mayan ɗauka a mutane ta ɗauka mai albarka muke ci watan shafan kamar yadda muka fito cikin wata mai albarka watan rantar a da saboda fati mai shugabacin watan shafan ga shi ma zo ƙarshe muna tsara shiga cikin wata ramadan insha Allah رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم annabi ya ce kubar cewa ramadan ya zo ku ce wata ramadan ya zo kubar cewa ramadan ta zo ce wata ramadan ta zo domin ramadan sunan allah da wata ramadan watan allah ya zo ramadan suna ne da sunan allah sai daga san sunan shi ne rahamanu kuna shi ne ramadanu kuna shi ne rahimu shi ne hannanu shi ne mannanu shi ne ramadanu sai zai kawo da ramadan wanda ramadan shan ramadan allazi unzila fihi alquran da ramadan da shi ya karanta alqurani da zakkan fada Allah zuwa baitul zuwa baitul zati da mata daya in ka duba littafin guniya littafin shi abdulkadir jilani rasar hannu shafi na dari na wani dari uku da talatin da biyu shafi na nawa dari uku da talatin da biyu za ka ga idan wata ramadan ya zo idan waliyyar ke watan kirari sabayin ke watan kirari annabi ke watan kirari kuke cewa assalamu alaika ya shaharu siyam Salamu ji? Assalamu alaika ya sha'arul kiyam. Assalamu alaika ya sha'arul kiyam. Assalamu alaika ya sha'arul kiyam. Assalamu alaika ya sha'arul iman. Assalamu alaika ya sha'arul iman. Assalamu alaika ya sha'arul Qur'an. Assalamu alaika ya sha'arul Qur'an. السلام عليك يا شهر الأنوار السلام عليك يا شهر الأنوار السلام عليك يا شهر المذكرة والكبران السلام عليك يا شهر المذكرة والكبران السلام عليك يا شهر الدرجات والن السلام عليك السلام عليك يا شهر الدرجات يا شهر الدرجات والنجاة والنجاة من الدركات السلام عليك السلام عليك يا شعر التائبين يا شعر التائبين وشعر العابدين وشعر العابدين السلام عليك السلام عليك يا شعر العارفين يا شعر العارفين السلام عليك السلام عليك يا شعر المجتهدين يا شعر المجتهدين السلام عليك السلام عليك يا شعر الامان يا شعر الأمان كنت للآسينا كنت للآسينا أبطا أبطا أبطا أبطا وللمتقين وللمتقين أنسا أنسا أنسا السلام على القناتيلي السلام على القناتيلي والمحاريب المتعدرة والمعاليم المتعددة والأمرات والعبرات المنتخبة المنتخبة المتفكرة المتفكرة والأنفاس والأنفاس السائدة السائدة من القلوب من القلوب المعتركة المدركة wannan shi ne kirarin da annabi ke ma wannan ramadan shi ne kai ruwan da annabi ke ma wannan ramadan a da na faɗa kuma kun faɗa ka taɓa gani da ramalana a taɓa gani shi yau ka gani shi da kai ruwan da annabi ke ina cewa amince Allah da bata gare ka ya kai watan azumi amince Allah ya tabbata gare ka ya sha ya watan da ake kiyamun laifi amince Allah da bata gare ka ya watan imani wanda imani ke kara karuwa amince Allah da bata gare ka ya watan da ake yawan karanta alqur'ani amince Allah da bata gare ka ya watan da ake samun annurai amince Allah ya tabbata gare ka ya watan da ake samun gafara da gafarori amince Allah da bata gare ka ya waɗanda ake samun darajoji da tsira daga sharrin gidan jahannama mai tara kai an zuwa Allah da bata gare ga ya watan masu tuba ya watan masu ibadan Allah ya an zuwa Allah da bata gare ga ya kai watan arifai an zuwa Allah da bata gare ga ya kai ya watan masana ya watan masana a je jahilai sun yi kwari ba sai watan zuba watan masana ka ce watan masana ilmiyar amfani ke zuwa makaranta yana da amfani ya watan masana assalamu alaika ya watan masu ibadi masu yawan ibada an ta da wata gare ka ya watan da ke samun aminci kun da lil asina abdan kai wata ramadan ka zamo kai ne ke sa kai ne ka zamo gidan yarin masharanta sune shedanu iblis da shedanu an ga ɗaure su a wannan wata Mm. kuma kai ne zama zo abun fira a wajen wazowar Allah kai wani ƙarshe ma ya ce ce bai san zama kai zama wata wato abin da aka aka ce assalam alal qanadili wal masabili annabi ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku fitullun da ke kunnawa a wata ramadana fitullun sanadil daga injil fitullun da ke kunnawa a masallatai don a ga haske a yi sallah don da ke kunnawa a ɗakuna don ya ibada don ta amince Allah ta fata a gare ku ala sanadil wal masadi har fitullun ƙanana da su ba ku masabiru a kuma ya ku ƙananan fitillu wato jami'in za a fiye cin zari fitillan nefa da fitillan sosiyoyi da gulam-gulam da da fitillun ramu da kunnawa a limshan yana kai shi su a misala tabbata a gare su dan gari assalamu ana da na gini ana da na shi da wani makali is zahirar ana amsala tabbata da fitillan mazakin wani koyonin zahirar kuma mutane da daga idanuwan da suke hana idanu Allah ka aiki yake an zarafin amince Allah ya tabbata ga idanuwan da ba sa yin bacci a da ramadana da yan kaɗan wadda mun adalci amince Allah ya tabbata ga hawayen da aka zubar da su a da ramadana don tsoron Allah hawayen ma annabi na kai shi da sallin ma annabi na kai shi idanuwa ma suke duba ƙwarani ana karatu ko suke duba shirina ana ana karanta ta ko wutriya ko albarja ko hamziya ko abin da ya shafi littafin gali ta maganda ta nur zafirina da dukkan littafin da ake karantawa a wata ramadana wanda mutum zai wani ya shaka ya duba ana karantawa a cikin wannan idanuwan ma yana kai shi in sha Allah Allah ya tabbata da wannan idanuwan haka nan kina kara maka ƙwarin gwiwa ta hanyar karanta to ka je ka kafin da shi karantawa gama kan ka duba an gaci abinci Allah ya tabbata da wannan idanuwa abinci Allah ya tabbata da idanuwan da ba sa bacci suke duba ayoyin da karantawa ko wani abin da ke duba ake karantawa ake fassarawa. ba shi kenan ba ya ce wasu haɗafi har hawaye da aka zubar da su annabi ya ce an zuba da kamar daga wannan hawayen hawayen da mutum ya yi kuka don tsoron Allah a tsara fasara ko saboda girman annabi ko saboda wani abu na tsoron Allah ya zubar da hawaye annabi an zuba da kamar daga wannan hawaye wani mahari bil mutadirat an zuba Allah ya tabbatar ga masallatan da aka yayyafa musu turare a wata ramadana masallatan da aka yi bana turare za a yi karatu da lokacin za a yi kyamun lere ne za a yi sauka ne aka yi bana turare an nuka da tabbata ga wannan masallatan wani amanatin wani wani mutafaddare an nuka Allah ma ya tabbata ga matakai matakai wanda ke zuba turaren a ciki wato misali turaren na na hayaki ne misali za a ɗan kunna a wani abu- a- a- wadan wani kwano wadan wani kwalba wadan wani tukunya to duk abin da za a tare a cikin shi dai ko da har na wuta ne na na- na hayaki ko na tsinkiyar nan ne duk abin da za a tare a cikin shi ya sa a cikin shi wajen da ake yasa da magana annabi ya ce an ta Allah sun tabbata ga wannan abin da ke zuba da rarar ciki dan gari wal an qasu sayati musallafi kuma mutu Allah ma ya tabbata an mutu Allah ya tabbata ga numfashin masu azumi wanda suka tsoron Allah da rana da daddare numfashin nasu ma annabi na gaishe numfashin ma annabi na gaishe su Allah yana gaida annabi sallallahu alaihi yana gaida numfashin masu azumi da wannan yana addu'an gaida maka Ramadana wannan ke biyawa kana ji wata Ramadan ya tsaya daga biya wannan gaisuwa Mm. da girbi Mm. lissafin duniya ya fi lokacin ɗari uku da talatin da biyu to shi kenan kuma shi ya duba kuma shi kenan na karanta ta ka sani idan wata ramadan ta zo annabi na mata ina mata kirari ko irin darajojin da ke ciki duk da ba saboda bayanai za mu yi ba amma ya kamata mutum ya ƙara gane tare da wata ramadanan wata ci idan wata ramadan ya shigo alhamdulillahi ana kawar aljannu ana kawar shaidanu ana kulle kofofin gidan wuta ana buɗe kofofin gidan aljanna ana buɗe kofofin rahama ana buɗe kofofin tsammai ana dubu alhairai ba ɗan kaɗan ba kaɗan daga daga cikin da ake samu kaɗan da kaɗan kaɗan daga samu a wata ramadana annabi ya ce a duk lokacin da aka zo buɗe baki na kowane rana Allah azza wa jalla yana yanta mutane miliyan ɗaya wanda da ya yi niyyar sai ya babbaka su sai ya tsantsama su sai ya gasa su sai musu azaba to duk lokacin da kira sallah an kira sallah za a yi buɗe baki Allah yana duban mumunai wanda suka azumin sai ya gafara ya yanta mutane dubu so dubu miliyan ɗaya a kowane rana amma a daren juma'a ne to tun daga daren juma'a kowane awa daya ka gana samun juma'a hudu misali a kowane ramadan to daren juma'a kowane awa daya Allah yana yanta bayan shi musulmai muta- mutane miliyan daya duk awa daya tun daga daren juma'a miliyan daya haka daren nan ka shafi awa goma sha biyu kaga mutane miliyan sha biyu banda point wanda da yi niyya ya musu gafara zai ba su aljanna ba ya kaji ba ya kaji banda su wanda da yi niyya sai musu azaba yana gafara ga mutane miliyan daya ga kowane awa daya a daren juma'a na su ramadan hakan gari ya waye kamar juma'a shi ma daga albishir din zuwa fata rana awa goma sha biyu shi ma kowane awa daya Allah yana yin gafara ga mutane miliyan daya dubu su dubu sannan kuma juman da dare shi ma daga fada ranar zuwa afirka afirka na daren asabar kenan shi ma awa sha biyu kowane awa daya mutane miliyan haka ne ran asabar da kuma sha biyu rana kuma kowane awa daya mutane miliyan in ka dinsa madaran ita juma'a ita kadai tana da awa ashirin da hudu ko a kan miliyan ashirin da hudu kenan ga daren ta na jiya miliyan sha biyu miliyan nau kenan ga kuma asabar awa shida zuwa sha biyu eh arba'in da biyu mutane miliyan arba'in da biyu a duk ranar juma'a da daren juma'a an haka a juma'a an haka a wata juma'a juma'a farko an haka juma'a na biyu an haka na uku an haka na hudu an haka ga kuma miliyan miliyan na kowane rana wanda ba juma'a ba yasa ta mace cewa yana mamakin mutumin da ramadan zai shiga har ya fita bai wani aiki na alhairi wanda kan biya shi Allah ya shiga fara ba saboda yalwar rahaman da Allah ke zubowa a wannan watan. Watan Allah ne kuma watan annabi watan al'umman annabi Muhammad. Wannan za ne aka ba mu. Shi ne ta Ramadan zuwa Ramadan ka fara da bashir ne gaba daya. Daga Ramadan na bara zuwa Ramadan na bana in dai ka zuwa Ramadan bara kai na bana zama shi tsakanin Allah ya ma gafara. Da abin da ke tsakanin Allah ya ma gafara. Shi annabi Muhammad. wata ramadan ina ma waka ne na wanda ake rediyo alhairi ya zo wata ramadan wata ne wata mai ramadanin mubarak alhairi ya zo wata ramadan wata mai alfarma idan mutum ana ce ya yi yarda gaba ɗaya aikin shi sun ɓaci da salloli ibadar mutum ya yi ana ce ya yi sun ɓaci gaba ɗaya sai da abubuwa guda kaɗai ake ce mishi da farko kamun zikiri da kan ce la ilaha illallah la ilaha illallah wannan ba ta ɓaci inda ko ka ta ɓaci da ke da ta faɗa Allah ya nan da ba ta ko da da yarda ta Allah ƙarya ne shi na bare kenan a shi na da shi shi ne lalace amma kar bana nan tana yi to da gode dawo daga baya tuban shi ne rubulan da ya dawo duk mana ke shi na tana da shi shi ba ta lalacewa sai na biyu salatu annabi sallama ita ma kuna bin yarda tana nan tana ice in ya dawo zai cin mata suna ya ce da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah ka salati da shugaban annabi Muhammad Allah ne ya aike sai ba da kalala sai shi da sai Allah na sai Allah na nan da lalace ba mutum ya dawo da su mata ko shi da azai saboda Allah ce shi kadai yake horo da yunwa amma ya hana wani ya horo da yunwa ko kana da mata da mata maka rai kada ce yau yau ba ta ne ba na'am ka fatan ɗauka wani wani daban an banda horo da yunwa banda horo da wuta kana da ta yin kwanar laifi har ka hana shi abinci ba horo da yunwa ko ba horo da wuta yawan na kwashi Allah da yi shi daga ce mu azumi daga farkon dare a daga ƙarshen dare zuwa faɗawa rana ina cikin kamar mana horo da yunwa kenan الصوم لي وانا اجزء به azumi na wani kawai ni kadai wanda azumi dan ni kawai ya azumi kuma ni ne kadai na san sakamakon wanda zan ba ni azumi amma shi alƙalin jilani zan bani wani rufe abin da gina da a kawo ne ba wani azumi biyi ya ce azumi na wani kuma ni dana ni ne sakamakon wannan azumi للذين أحضروا الأخلاق والسيادة جانا تلك الناس على تبين كرام أدمي أبعادنا مغيب أدش wannan rafi barin da ake yi mai karfi wanda da rana ba a cin abinci ko ba a kwantawa da mace ko duk wasu masu kai azumi a wajen imamu shafi'i wanda ya kwanta da matashi da rana ka fara da ramuwa sittin da daya haka wajen imamu malik haka wajen imamu shafi'i imamu abu hanifa amar bin hanbali da kowar mazhaba wanda ta da rana shi ma wajen imamu malik azumi sittin da daya Mhm. da kuskure ne zai rama daya to ga wata na fi lafawar ake yi kada mai nisa ba sa ta ba idan muka ce ba duk an san da su misali da rana muna azumi ko da daddare kuma fa muna tarawih ne muna tarawih ne tarawih ko na mu mafi mafi suna na Najeriya mafi yawanci muna da ka'a goma amma Saudiya suna da ka'a ashirin ashirin nan ina mafi kamala ina mafi kamala yanzu in za ka ranar ce wata ya tsaya wata ya tsaya yau misali ba rana ki aka fara karawi a rana nan ki fara karawi ran da watan ya tsaya a rana nan ki fara karawi a bar na wasu sai gobe an fara azumi ran da watan ya tsaya rana ke farawa ba gobe na ci daga wata an yi da wata da daren yau ha kuma ran da aka ce watan shawwal ya tsaya shi ba ranar za ta rawuhi ba da ramadan ya fita shawwal ya shigo na gana kwaikwayo yau ci sai a yi a ce yau ɗin an ga wata na shawwal kusa kuma a yi tarawih a yau ta ramadan a yi an shiga shawwal Mhm. ko ba yi za a ce ba wani da na ce wata shi wani ya tsaya to mana kan kuma daga wata za ta yi isi ya sallah mu sallah shi kaza ƙarshe kaza isi an waka na ƙarshe kaza to wani ita wasan na karawihin nan akwai sirri a cikin ta an salama ya fara yin ta a masallaci shi ranar farko lokacin mutane ba sani ba daga riwaye zama kamar labari kai ce annabi ya wata Allah raka kaza muka yi raka ashirin muka yi ai sai da nabi alhamdulillah mu mori ranar na biyu sai jama'a sun karo annabi su aka sallah da shi ranar na uku jama'a sun karo ganin nan ganin jiya da ganin jiya aka yi sallah da shi ranar na hudu shi ne da yake fitowa daga riwaya an tambaye shi ai an cika an cika ai ina ji ko ina sane na fitowa ne kawai tausaya ma al'umma ba. Idan da na fito jiya an sallah da hudu, al'amuran na ta ta abu farali ga al'umma. Fi tausaya mana ne. Amma an kana da yin mafi kuma, sai ka wani muhimmancin, sai ka daure ka dage kullum a cikin Yana da shi abin da ake samu, an ce akwai malakun da ba sa saukowa wannan duniyar sun sa ramadana aikin kurin suna sauko je inda ake sallan tarawih da zuwa ke sauko sauko yasa duk kusa kurin ake sallah ko mun kankanta masallacin ko mun yawan jama'anta dan lokacin in watan ya zo sai ka ga ana shiga tarawih to kuma la gora hama ne to ke zuwa kan mutane mala gora hama ne sun suke zuwa tun daga daga wata sai an sai an kam sai an kammala sai an ga da da da daga daga malakun rahama ne kuma za ka an cika an cika ana kuma watsewa kaga kullum ana ka an ana kuma ce kullum a wani kuke sallah amma ana cewa kuma ku wuce da bakon baki da wannan kuma kuma saba da su ba kuma da na wucewa ba a ƙara ganin su. ba a ƙara ganin su kuma da malakun rahama ne sallan tarawih kuma bayan sun ita ba imam fatin sai na abakar ban sai na umaru zai zai ga jama'a an tattaro ana sallata lafiya na kuma sai kuma umar kamanta zauna na biye wannan sallan wani ba yi haka an yi haka madalla madalla imam da gida da kuma fitilla yanzu ya ba su an isa masallaci yana liyar zai ga fitilla tana haske wani karo fitilla ta haske tana wani shi ba fitilla umar jam Allah ka haka tsawar uwar da kasa kamar yadda haka kama na masallaci Allah ka harkaka kabarin masa hatta kamar yanda ya fi kama masallaci Mhm. to tarawihin nan tana da muhimmanci sosai sosai muna ga ya ce ya ce tarawih to kana na ce daga daga rawa'a wato ya huta in yi rika biyu rika hudu sai ta ce da kana a huta kuma a san kwaɗo lukta hutawa. raka goma ne ko ashirin ko talatin goma a malikiya ashirin a hambaliya talatin a hanafiya da mutum ya dole dage ya ta zama sallaci ana ana sallar sallar da shi in ma yana da tsuya to kuna da masu shiga gida su rika yi da yayan shi ko wanda mai samun sallacin ko ko lalura ko ruwa kuma ko wani abu a gida kai da matanka yayanka kulkul wannan sallah ana samun alhairai ba ɗan kaɗan ba annabi na cewa duk wanda ya zama ta ramadana kuma ya sanar da rawayin nan a wata ya kare Allah azza jalla yin shiga mara zunuban shi na farko da na tsakiya da na ƙarshe insha Allah ta'ala za mu samu musamman Allah ya mu zauna mu gani abin da ya shafi falalan sanar da rawayin tun daga ran da wata ya tsaya zuwa ƙarshen watan da cikin abin da aka faɗa akan duk wanda ya na rana kaza ga abin da za a bashi wanda ya na rana kaza ga abin da za a bashi duk an yawa tun daga ɗaya wata har ƙarshen wata kuma na kan da baki da shi a waya nake zuwa da shi kamar yanzu ina sa wancan ban sa yanzu ba sai mu ƙara wasu sababbi annabi ya ce ta sallama in mutum ya nemi wata ramadana na ɗaya ga watan nan ran farko idan ta yi ran farkon nan to daga shi amma ga fara da baka tun daga ayyukan ka zuwa wannan rana kuma daga wannan rana ai ba karshen ramadana amma ga fara da baka gaba daya sauran azumi daga zai wata zuwa karshen wata kullum za a maka gini na aljanna sabbin dakuna sabbi guda su sun sabbin dakuna guda su sun don da rufi da wata wanda da wani ke shi da can ta ta ta wata na da ta sannan ka da farko ɗan mutum mumini musulmi kada kada janna kada ta ta ta dubu da bai ko ta ta ta kuna dubu da bai ko ta ki kada ce dubu da bai ko na ga kuka ce dubu da bai a sama ka tiro kuma akwai shi dubu guda dubu da bai a sama su kuma akwai matasai guda dubu da bai sannan a kowane gado akwai matan janna ko rinyi guda dubu da bai wannan na azal ne an kankara duk na azal ne samu wannan wanda kuma ya ramadan na farko an shi kafar zarba shi gaba daya daga na biyu zuwa na shekar ko na talatin kullum sababbin ƙarin dakuna guda dubu dakuna dubu a kowane rana kowane ɗaki gadaje dubu kowane gado kace ko dubu kowane gado kace ko kuma kuma akwai matasai dubu kuma akwai mata a jana sababbi wanda ta fara suna inna a sha'ana kunna in sha'ana. Wannan sababbi ne kawai. Sababbi ne inna a sha'ana kunna in sha'ana. Ana shi ne na ce su halitta. Ina ne na fara su farawa. Yana kuka alkara. Budurwai ne kuma. Ruwan ataraba. Tsarin cin juna wata ramadana ka san wata latin wata ramadan ta ci ta kuna dubu no ne su daru ta kuna dubu talatin ce to ba ha kuma ta kan da ta ta hannu gaba duk wannan tsari na kan da wani can na da can An gano wannan? Wato na bila nan, ko da mutum yana da rauni, to ga na bila nan, annabi wa sallallahu alaihi wa sallama, ki ce an gane ce wan annan ga nan warwaya, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في كل ليلة من رمضان ركعتين يقرأ كل ركعة على القرآن الزهر عشر مرات بعد الكرسي مرة وقل الأحد ثلاثين مرة وأنا قال لك دون اللي صلى النافلة من ركعتين أشياء من كل ركعتين أشياء من كل daga nan wata ya tsaya a yi zuwa nan da wata zai fita raka a cikin kasa nan ko da raka ba a tsaya kafa goma a yi kusi gaba daya wani wata a hajji zuwa ƙarshe gaba talatin ba a tsaya kafa goma ko da raka a yi kusi daya zuwa na talatin ba a tsaya kafa goma a yi kusi daya ko na talatin ana ji na ita wannan kullum ake yi wata ramadana za ka tafi zai duba ba ta yaka ba goma ba ya tafi su gaba daya kulwala har zaka shi gaba talatin ba ta yaka ba goma ba ya tafi shi daya kulwala talatin raka biyu ka kallaba shi kenan sai gobe kuma Yawola.
amma to wanda ya haka ya ba da lahu a wurin hikimar ramadana mi yar malakin ya tabbata da wani hasanat wa yakuna lahu darajat ila sabila darajat daga ran da kai wannan sallah na ranar farko da wata ramadana Allah zai turo mala'iku guda dubu ɗari mala'iku guda dubu ɗari mala'iku guda dubu ɗari za su zo ɗakin ka aikin su a littafi kullum su rubuta maka lada hasana hasana hasana hasana hasana hasana hasana aikin su kenan rubutawa kullum a rubuta maka lada dubu ɗari darajoji dubu ɗari kun ba su bari ba haka mutu ne nan daga mutu za a fara samun shekaru kullum ana zuba haka daga nan mutu har zuwa shekara saba'in
Yawola, yawola.
kullum a sana dubu ɗari tana zuci dubu ɗari daga nan da kai har ka mutu kuma bayan ka mutu daga ranar zuwa ba da lissafi shekara saba'in kullum ka rubuta maka haka banda su da ladan hajji dubu ɗari da kwara dubu ɗari a gani a gani wai kuna da hutu daraja ila saba'ina talatin ba da mutu ويكتب له ثواب تسليم ألف حجة وتقول ألف أمرة أتين جل زم كلا دا دا كلام كم تقول ما أنا شكا أبين أنا كما كمشون كم ولا دا حج تقول تري أقولن دم ولا تقول تري أقولن دا كلام كم الله أيضا كم تقول وانا معنا كل كيف أصلا شكا كبا ولا كنيرة دا كلام رأيو كده كله أقول حج تقول تري أقول ولا تقول تري أقولن har muka mutu shekara na ga duniya shekara da muka mutu zuwa shekara saba'in shi kuma shi ma kullum an yi dubu ɗari umara dubu ɗari lada dubu ɗari darjoji dubu ɗari Yawola, yawola.
an wannan kuma sun ba da ala lahu nasiban fi amalin jibrilu wa hila misrafil wa azrail ubitawa ibrahim halilur rahman wa musa za a kuma baka lada kaso mai tsoka daga cikin ibadu malakar jibrilu da ibadun mika'ilu da ibadun ibrafilu da ibadun al'a'ilu nashi ladan Allah ya sani nashi ne dan wa shi ko abala da Allah dukkan Allah ko da baka amma da ne ibadun jibrilu zai ke da shi da na mika'ilu da na ibrafilu da na al'a'ilu أنا النبي إبراهيم خليل الله أنا النبي موسى كليم الله أنا النبي عيسى روح الله أنا النبي نوح رسول الله Yawola, yawola.
عبادة ولكم العرش عبادة ولكم الكرسي أنا نور معقول أنا أركب الأعلى أكن وانا صلى ربي يقول كم فإذا كان أول هذه موسى في قبره نزل جبريل وتقول ألف تبقى من الملائكة في كل ملك حجية من الجنة kuma nan da karasu an sa ka tsabari Allah zai turu mala'ika Jibrilu alaihi salatu salam da mala'iku sahu sahu sahu dubu tsabari kowane sahu daya mala'iku sahu dubu saba'in kowane sahu akwai mala'iku dubu saba'in a kan jawabin malaka jibril kowanne da kayan mar- marmari kowanne zai fara sa ni zan fara bashi wanda ce ni zan fara bashi wanda ce ni zan fara bashi kayakin ciye-ciye kayakin shaye-shaye ne da na tarkatarke da na lashe-lashe kaji ya kara ta fata bari a ranar Allah su ruma lakar lakar ya da kula lakar su bari da kula ba fa da malaiku dubu dubu ba da sahu sahu na malaiku sahu dubu dubu kowane sahu ne su ga masu sahu malaiku dubu dubu kowanne halitta da kayan marmari na gina aljanna ne wa kala rasulun zalama lau an hadin ko lau an hadin mai da riyar zarafi lau an hadin mai da riyar zarafi illa hadin min ummati la kafahum kulluhum wasu umuhum nan nan al'adun أليس لي هذه ثلاث لأن أرجل إشهار عليها والمسلمين والمسلمين كما وأمل بها مم. أما يجي أدب الأمة ناجبة ديا da za a ce an san wannan sallah ba ba wanda yi sai mutum daya a gidansu a ce ta gida sani ba wanda yi sai mutum daya to shi kadai sanadiyyar shi za ka fi ibadun mutan gidan gaba daya. Ibadun da za zama mutum salolin gaba da za a kawo saboda shi kadai da yi. Da ce jama'an gari za su zama gaba daya samu kowa ya yi da zai zai yi Allah zai karfi ibadun azumin mutanen garin da sallolin gaba daya saboda shi shi wajen wajen shi kadai da ya wannan abin. Saboda mutum gaba daya ya wannan sallah ya jure a kowace rana. Da za a ce a duniya gaba daya sai an san wannan sallar amma ki duk da yi ture kai a wannan ya ya kai karshe saboda shi kadai Allah zai karbi ibadun halittun duniya gaba daya da sallolin su gaba daya wane ya faɗa wane ya faɗa annabi Muhammadu annabi Muhammadu wannan sallah suna da girma sosai suna da muhimmanci don da aka faɗa na zane na ka fi kullum ra'ayi kullum in an zo yi a sallah da niyyar nafila na waitu salatan nafilati sunnatin lillahi lillahi allahu akbar fatiha kafa goma sai mai ne na ko shi kuma nawa kuma nawa sai mai ne kuma kafa nawa kama wuce akwai sanar gidan masu hajjaj wanda ne ba da ita ana yasa ramadana ɗin ana yasa ramadana masu hajjaj sannan biyan bukata tana da doki kuma tana da yanka yasar Allah Allah ya fi Allah ya shi a ta ka ya biya bukatan ka mana ka tafi na filan ne raka hudu raka farko ba ta da kulwar lahu goma raka na biyu ba ta da kulwar lahu ishirin daga na uku ba ta da kulwar lahu talatin daga na hudu ba ta da kulwar lahu arba'in kuke sallama sun ce ba ni sabai salati sabai sai ka ta a shafa wallahi wallahi da da annabi ba da kuma dole ba Rasa salatul hajat, kuma ka sun tafi guniya. Nasu ya kawata a wata wani barin da wata mutane. sannan a takaice a wata ramadana ne ake zo aka yawan haƙuri da yan uwa na kusa da na nesa kuma a rika yawan taimaka ma juna ciyarwa abin da Allah hore maka aka ce ko da mutum ya zubar baki da sai ga wani bai dibino ka dan ba shi dibino ko da kwara ɗaya ne ko rabawa zai kai ko da sai ne ka raba hudu ka bashi shi ne ta kunnara wani shiki kamara shiki din kenan wato kwara ɗaya ka raba biyu nusu to rabu shi ma ka raba biyu shine shuku ko wanda ne ka ba mutum to duk yanayin darajar shi duk yanayin martabar shi abin da ya samu a ladar azumin na ranar nan kamar nan dauko a falalar shi ma a bakar wannan ladar na shi na nan ba a rikici kowai ba amma an dangana da ɗigo da irin wannan da ya samu a wannan rana kama a baka da za ka ba a mutane goma da biyu ko na rabi rabi ne ko ba ya ɗaya ɗaya ne to duk wanda ya ci na yi ya ko ya ci ko bai ci ba da na ce za ka yi an ɗan wayo ne an ci ko ya ci ya zai yi ba ba shi ladan shi ba ka ba ba ya ba ai ba ba shi ba yi ba ta kara mutum ko ya ci ko kai ya ci ba ba ka ladan da ya samu a wannan rana lada ba lashin ba lada da yau arfi abin da ka bashi da wani abu baka kuma ranar Allah ya san a bashi lada kamar miliyan ɗaya ne lashi na nan zama da mutuwar ladar shi ma ɗigo ladar bilar ta gama a bata kasa da haka ne zama da haka ne in sha Allah ina cikin yawan ciyarwa a wata ramadan ciyarwa abinci ne kuɗi ne inda hali da kuɗin ya fi dare da yanzu daga ba mutu kuɗi shi kuma shi ya san abin da ke gaban shi zaɓin da mashi ayyayi ko da dinar ne ko wani ko yaro ne ko dawa ne ko masara ne amma dai ibi da hali a kuwa shi tan a cikin daji shi tan da ruwa da zama shi ka ba shi masara kila na tuke da kokobo ya yi da muguwa na da fanan kana ba shi ɗari biyar da koma na da zai da san da zai ko dubu ɗaya ne ko biyar da haka dai shi san da ke da wani shafansu da rururi ko kuma kila mai na da abincin amma na ce ba zai ke nema baya kudin da tare shi ya bi amma daga shi ko ruwa ne ko biya wata ne ko mene ne shi ya yi zaga shi kuma ake ake ake ibada da ake jama'a ne gafi wanda ke masallaci a cikin jama'a da zuntan waje wanda suke zuwa sai su kiyaye ba ba a yawan surutu ba a jin rediyo ba a kunna waya kan kama a narka ba a goci ba a kamo jamus ba na kwanan an ce gashi ba a jin abuza to a yi duwan nan ba shi gaja ba abin da aka ce in ka je shigar ma ko da kana gida ne ba fa kai rasu ba ka suka je ba in ka suka je kuma shigar ta ba ci in ka suka je wajen sallan nan shigar ta ba ci ta ba ci rigirigi an ka zana janaza ka za ce wani yaro ko a wajen in dai ba sahun ya wani sahun cikin masallaci ne bai ake masallaci shi da cikin masallacin amma ba da ka fito da sallar janaza ba an da kana da yanzu guda biyu sai yaran su to za ka fito ka zai don sallar da nazo a gida amma kan da tsaron ka dai sai ka fito ba a dai kana da shigar ko tsaron mun ba ka fito daga ba da dai kawai sai ta ba da wannan fito da sai gyaran gaba saboda kana nan gaba zali idan kake da rai duk yanzu wani wai shi dan ya dan fara dan samun karatun shi karin kan banza uban naka ya yi haife ke ciyar da ke maka wannan ya mutu ke fitowa a shi daga bashi ma ko ni na ko ni na na mutu zai ma kenan bala haka zai ma kenan ko a ciyar da wannan karatu na shi ciyar da wannan hali na shi a ciyar da zai ka samu goshi a da wani goshi kuma zai kuma shafe kuma ya taba ka shi za a ji to zai ka fito din kuma ba ta jifikafin na shekara ɗaya da tabbacin rayuwar gaba ɗaya in ka fito a ji ba su magana ba da kare gaba daya amma kuma kuma wani ba su arsa kuma ba su da iyaye ka da Allah ce hatta iyaye su kuma ba a da dogon mutum mutum mutum ka ba shi bale mu kira ka da dole da kaliya sai ka ko ba ka lafiyar da tashi da dogon ka inda kake zuwa wani wajen da kira da wani ba ya sha ba ita ta da zuta wani da zuta da zuta ko a cikin nan zaka ci bayi ne kawai zaka je zanen boli daji canza alwala ina zo zaka je dan dari jirgi ba su wata kwanan da za a gwamnata mai girma mai albarka wani dare mai albarka ko da shi kama daren da shi kadai shi ma gare ne mai kyau wanda kuma aka sani sosai sosai littafin guniya wanda ke bayani kan daren laifin kadari shafi na ɗari uku da na ɗari uku na ɗari biyu ɗari uku da shirin da uku shi ne nuna tare da abubuwa guda muka roƙa ne hatta laifin kadari ya zo ne kanan ashirin da bakwai kanan ashirin da bakwai wanda aka zumi ishirin da shida daren ishirin da bakwai wani daren ne daren da shiga gari ne ke tsawon ruwa an an na ibn abbas da arahu dina dina wannan dina abdullah bin abbas an da ibn abbas ya ce dina wannan abbas da arahu yace ni na nazarin abubuwa da yawa ban ga yace ni nazartu bil afrad al'ada fiha وقرأ ولم أرى فيها أحرى لي من الثبات جليس ناين درنبول لساج دي دي دي دي دي دي دي دي هاي دوا قوما بانجا لساج مدرجة لكمالا كمان بقوي با بانجا لساج مدرجة لكمالا كمان نظام بقوي با يتي دوزين يمين domin sammai guda bakwai ne. Nawa ke nan? Kansai guda bakwai ne. Tarare guda bakwai. Na gani sammai bakwai, kansai bakwai, kwanaki bakwai. Lahadi, Litini, Talata, Laraba, Alhamduma, Asabar. Sai kuma kwanakai zuma guda bakwai ne. Nawa ke nan? Nutun, Dalari, Sako, wani alaƙa Sako, wani Nutun Sako. Zuma bakwai bakwai ne. Wato Zuhal, مشتري مريها شمس سهراء وسارة قمر والسعر بين الصفاء والمرء تنقل فيما كان كبر مرة شنو بقرني نو جنان نو جنان والطواف بالبيت الأول فيما كان لك الكعبة شنو بقرا بقرني هذا نقول ولا بالجماعة دي تقول شيما شيما شيما أنا نقول نقول بدا بقري وعلى الإنسان من سبعين شيما حلقت متن daga abubuwa guda daga daga bakwai ne zuwa da abubuwa guda bakwai ne gabobi bakwai ko wani kohonjin saba'i hatta ma an rike shi abubuwa da ke ci daban-daban da zai shaɗi duk da kuma guda bakwai ne nau kenan wa shukka in dole yi sabon an an tsara wasu abubuwa guda bakwai a wuce shi kuma wani guda bakwai ne wato guda ta fi idanuwa guda biyu hanci biyu kunnuwa biyu baki daya ina bakwai kenan والهوامين سبعون ثم هي ما أوراني ولا بقي لو جنان والحمد سبع آيات ثم فاتحة الفاري ولا بقي لو قرآن أنا قد آيات لو قرآن أنا قد أكل أنا قد بقي لو جنان وتقول مساني تقول مساني لو جنان وتجد على سبعة هذا جدا ما أنا أنا أنا أخذ ولا بقي Allah ya biyu, ko? Gwiwoyi biyu, da can ƙafafuwa guda biyu, sai goshi. Iti kuma a bauta na matakon, ko mutane na kuma guda bakwai ne, nau kenan, nawa, wa kuma wa kabon, sunan ta nama ma guda bakwai ne, wa da za ku wa kabon, kasar kama kasar kasar kima guda bakwai ne. nawa wata amurka abi saboda wata amurka abi kuma su kuma bai jamli'an maksalinan masalinan marnushu tabarnushu shamanushu kaf shardayushu daga nan sun ke da mero wa alaka adin jirira in fi zama a yi ta ila yadin an alaka ada a cikin kwanaki guda bakwai nawa nawa wanda kasa yi zuba ne salam jisijini saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga yayi shekara bakwai nawa wal baqaratu imanin sabun shanan nan masu jiba da sarki ya gansu masu jiba dan guda nawa guda bakwai again shanu ko tanu guda nawa mm saba baqaratu imanuhu ya bul wannan sabun ishaqun mm no jinan shirin da shirin da nawa shirin da biyu وصلنا تدبرتي الطاغوت شغلت على الفري لو انا الذي قال كلام ما شكرا بكر ishirin da nawa wato da shi tabo ko shekarun da aka yi ya banya shi ma bakwai Mhm. ishirin da nawa wasu na da hamsi sau ashirin da ka'atin sannan guda biyar kuma suna kan ɗauko goma sha bakwai Mhm. sannan dai guda biyar muke kullum suna da ka goma sha bakwai Mhm. nau kenan الله تعالى الله وحدكما وطأة إذا رجعتم تلك أحدكم الآن أزمن أجيب مبدا بقي إن داو جدا كما يسوي كما كما تمتعي كل جراني أن يصاب هذا بقى مكة يبقى أحسن يبقى جدا زاجنا جيران جيران نوا جيران نوا وارو من النساء بالنساء تقول ثم ما تندى كارذا عليك taɓa yin nasaba su ma guda bakwai don jinar muna cikin sabon kuma matan da suka harta da rega radiyar su rubuta su ma guda bakwai ne nawa wadar zulama dan halayi isa wani ga fihin kalbu ko maratin ina wani bi tsarafi wadar zulama ya ce in kare yi lallaki a ƙwarya a wani ƙwarya dorawa so bakwai so bakwai a farko ra. Jirgin nawa? Eh? Wa'an da horo da zuwa Qur'an. Wa'an da horo da zuwa kadari. Ina kawai da lamun iya saboda yin harbar. An da harban da ke kama ma in ka nuka fa daga inna an ga nahu zuwa ƙarshen in cewa salamun iya da ba tare ba ishirin da bakwai. Ishirin da bakwai. Ishirin da bakwai. Ishirin da bakwai. ومكت أيوب عليه السلام في مرضه فيما أنت أيوب لما بدأت أنا تبتشي شيء فيما أبو سميش غير بقول إيه دنوا إتما أجين وقد عائشة رضي الله عنها تدعو وجهي رضي الله عنها وأنا بنت أبو سنين أنا أتيت عائشة تبين النبي أوريتها تبع شكرا بقول Ɗaɗin nawa, ɗaɗin nawa, idan mutum na da mata, siyo tsarin aure budurwa a ɗakinta, zuwa da kwana nawa, kwana nawa, kwana bakwai, kwana bakwai, an zanen ci shuwa da umar ci ta batin. Da idan al'umma za su su bakwai ne, alƙashin hizbi lillahi, wajen sa wajen yaɗin hizbi lillahi, da wanda aka sauke shi da da da makami ko da kuma da aka tsire shi da wanda ya nutse a ruwa da wanda ya koya a wuta da mai ciwon ciki da mata masu haihuwa sun mutu su su bakwai da su ma da idai wa karman nan azza wa jalla kabri wanda ha wa shamsu da ha ha mm wa shamsu da ha ha a wannan suran ya da kuma guda bakwai ga sanar da yare wa shamsi wa duha ha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها وكان كل مغلقنا تبقى أدري بدرأي ذلك الأرض طبعا موسى kawai shi za'ayi bakwai ne za'ayin da na karmi. Nawa, wato da aka musa, wato da zai, ita ma zarfi ita ma sanda ne musa, ta wata za'ayi bakwai ne. Ne? Mun samu nawa? Latin da bakwai? Yace maka a yace maka a inna zallahu da kalmami kalma kalma guda 30 daidai الأولانية ده بقول لازم زي ما بيقول كلام فيها كلام فيها ده أنا ونصفة إن زمنا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح إنا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي هي هي إتاتي هي إتاتي هي إتاتي والنجرة إتاتي والنجرة إتاتي هي هي هي sai kuma ka ta aiki ka zai bada hatta bala'in bazar har alwazin ya ce to. Jirgi. Da kumbin ya da wasu a kan sanu da su ɗari biyu ko ishirin da hudu. Mhm. Da ɗari da kuma ɗari biyu da ishirin da uku. Da nan za ka samu. Mhm. Sannan in Allah ya sa an ga wata kuma a fara da ran idin kuma ya waye a ce idin cikin natsuwa da san wanka an dan karya na kawo da wani dan da daɗi Ya bolaya, Allah ya kara wuce bai shugaba.
ana ta abinci kamun aje babban karamar sallah da babban sallah babban sallah ya shiga da shi sai an dawo ko da aka fara da idi karamar sallah kuwa sai a dawo samu dan wanda lokacin ne ko shayi ko ko ko kunu eh wani wani kalmi ko da alkama din nan ne za ba ya bakwai ko da dino da sauran a da sauran abu dai samu abita a je da kwari kwari kuma ka kamata sallar idi yana take a kanka suna da ƙarfi har take kan matanka daga ce akwai a mata a gida su kira ka da idin to su ma aka kowa a gida su ma su idin raka a biyu ne raka farko muka in aka yi niyya da za ka barori guda bakwai raka na biyu ka barori guda shida raka farko ka barori bakwai bayan ta tace لم يرد صلاة العيد بسم الله بلا الله أكبر إلى الله أكبر يو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر sai ta fata ta zura ko sai ba ta zura to da wani irin ba daga da biyu an taso da sai an tsaya can an ce Allahu akbar sai yake nan sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shida shida sai fata ta zura idan kallon yi da kenan ya san kallon yi da kenan kuma kamala ke zuwa babu kan kabara kabara sai ya san sai ya tsaya kan sallah sallahu akbar sallahu akbar sallah na sai lambo wala sai Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Allahu akbar hada salati tsakanin kabara kabara ذلك وكاب النفائل to wannan shi ne abin da kamata bayan ilimin bayan ilimin azumi ba shi kenan bana jan muku da ne mai fadi da so samu ne a samu kusan sati uku ba na yi to ba a samu da faɗa Allah ta mai da shi Allah da ba insha Allah su wara تبرنا بالعدل بالعدل ونحاسبنا برادك المستقيم وعلى آله حق الإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا